بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الفصحاء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a sha takwas da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da 28 da wata na uku watan maris miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa a wannan kasar ta niger yau za mu tashi darasi na sha takwas a jerin darussanmu in Allah ya yarda wanda muna nan a cikin suratu zukhruf yau za mu mata darasi na biyu da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna a jiya mun kwana a ayata takwas haka ne yau za mu tashi aya ta tara da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala ara musu Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم وبنجي سبحانه وتعالى يتي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الله سبحانه وتعالى bayan Allah ya kare lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi labarin cewa kafin annabin Allah ka zo da da'awa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa, sannan kuma sun karyata manzannin da aka aika musu. A ƙarshen al'amarin kuma Allah ya kama su ya azabtar da su, sai Allah ce, Wala in sa'altahun, idan kai annabin Allah ka tambaye su, nan a sa'altahun ana nufin ka tambaye su kuffar mushrikan maka man khalaqa samawati wal ard wane ne wanda ya halici sammai guda bakwai da kasai guda bakwai wane ne ya kirkira halittar sama tun bata waye ya kirkira halittar kasa tun bata ya samar da ita ya wanzar da duk abin da ke cikin saman da kuma abin da ke cikin kasa Allah ce la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim amsa dai za su baka kai annabin Allah za su ce da kai khalaqahunna wanda ya halicci wa'annan halittun shine al-azizu wanda yake mabuwayi gagar misali wanda yake gagararre a cikin mulkinsa sannan kuma al'ali wanda yake masani da abun da ke cikinsu da kuma abun da yake watan tsakanin sammai da kuma guda da kuma kasai ba abun da yake koyewa Allah subhanahu wa ta'ala malaman tafsiri suka ce a ƙarƙashin wannan ayar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim suka ce tana karantar da mu tsantsar tauhidi wanda shine tushen dukkanin wani al'amari asalin al'amari a musulunci shine tauhidi ba yadda za a yi ibada ta girku shi yasa a wannan surin gaba ɗaya na maka ba a zancen ibada ana zanta ba a zancen ahkam ana zancen abin da ya shafi watan a gyara zuciya ne a bi Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ka wannan ne saboda sama da ƙasa halitta ce wadda a ko'ina akwai ta na fari sannan kuma kowa ya tarar da ita kuma duk duniya ba a yi wani wani abu da ake bautawa ba wanda ya taɓa da'awa daidai da so ɗaya ya taba da'awa cewa shine wanda ya samar da sama ko shine wanda ya samar da ƙasa duk haukar mai hauka duk jahilcin jahili ba a taba wani mutum ba a duniya da ya taba cewa shine wanda ya halitta sama to sai Allah ya ce manzon Allah idan ka tambaye su tunda ba su yarda ba ko sun kawo da kai har Allah ya ce in suka kawo da kai to kakka damu ko to Allah ya ce idan sun kawo da kai to ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wane ne ya halitta samai guda guda bakwai da kuma al-arda da ƙasa idan muka lura qur'ani yana yawan ta kawo as-samawati asiga ta jam'i amma al-arda sai kuma a kasa asiga ta ta mufradi wai shin ita ƙasar nan guda ɗaya ce Allah ya halitta ko kuma a ita ma guda bakwai ce kamar da Allah ya ce samai guda bakwai ba nasi zahirin alkur'ani ya tabbatar muna cewa samman nan guda guda guda guda bakwai ne haka ita ma ƙasan nan da Allah ya halitta guda bakwai ne to me yasa Allah subhanahu wataala yake yawan amfani ya kira sama ƙasa guda ɗaya baya amfani da a kirawo al'ardi kasai a ce kasai me yasa Allah subhanahu wataala bai cika amfani da lafazin al'ardin ba masu ka ce wala Allah wala Allah ta'ala a'lam saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ita na farko wannan kasar ita ce muke rayuwa a kanta daga abin da yasa ake yawan kawo sammai guda bakwai sun yi nisa wa tunanin dan annabi adam ba ka tare da su amma ita kasar nan kashe da duk abin da ke cikin ta shi yasa babu bukatar sai an kawo muka tabbatar maka guda bakwai ne ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu to Allah ce idan ka tambaye su za su ce khalaqahunna wanda ya halicce su ba na khalaqa ai ansha'ahunna wa awjadahunna wanda ya samar da su ya kirkira halittar su shine al-aziz wanda yake buwayayye a cikin mulkin sa wanda ya gagari kowa da komai sannan kuma al-alim shine wanda yake sananne game da abin da ke cikin wa'annan samman da kasai sannan kuma shine wanda yake masani da duk wani abu da yake tsakanin sama da ƙasa irin wannan irin wannan ibara a ƙur'ani mai girma abun malamai masana alƙur'ani suka ce wala in sa'altahum a ƙur'ani duka guda hukunci duk ƙur'ani gaba ɗaya kaf in za ka bibi alƙur'ani wala in sa'altahum guda hukunci wala in sa'altahum man khalaqa za ta zo guda a matsayin guda shi da ɗayan ba akan ba ta bayani ne akan akan halittar sammai da da kasai daga ciki inda Allah ya ta amfani da wala in sa'altahum suka ce akwai suratul ankabut daidai aya 61 Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun Allah ce kace da su waye ya halitta sammai guda bakwai waye ya saba da wannan kasar guda bakwai Allah ce ka tambaye su wane ne ya hore muku kasab a rana kuke shan zafinta waye ya kore muku ranar da in ta fito ka san ka tafi kasuwa ka san ka je ofis ka san ka ce kaza ka je kaza sannan kuma wane ne wanda ya kore muku wata a duhun dare Allah ce a duniya kowane mutum duk zaman sa kafiri amsa ɗaya zai baka zai ce da kai ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya halicce su sai Allah ta fa anna yufakun me yasa suke kau da kai game da da'awar Allah subhanahu wataala me yasa ba za su imani ba Allah ya dace da mu irin wannan zancen kuma a Luqman ma Allah ya maimaita Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'qilun Allah ce idan ka tambaye su wa ya samar da halittar sama da ƙasa za su ce da kai Allah ne masamin sama da ƙasa sai Allah ce kulka ce da su alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah da ku gano wannan karatun tunda dai babu wani wanda iya samar da su Allah ya cancanta a gode masa bisa samar da sama da ƙasa da Allah ya yi sai Allah ce bal aktharuhum la yaqilun mafiya yawan su ba sa da hankali shi yasa ba su imani ba ubangi subhanahu wataala ya datar da mu a irin wannan ma a cikin zumar Allah ya kara maimaita wannan daidai aya 38 Allah ya ce wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmati bi rahmatihi hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun Allah ce idan ka ce da su wane ne ya halitta sammai da kasai za su ce da kai Allah ne wanda ya ya halicce su sai Allah ce ka ce da su kul afara'aytum shin ya kuke gani ko mi kuka gani ma tad'una min dunillahi abinda kuke kira wanda ba Allah ba wanda bai halicci sama da kasa ba da kuke bauta ma shin wai idan Allah ya nufe ni da wani rashin lafiya za su iya kuranye ni za su iya yaye min wannan rashin lafiyar ko in Allah ya rihe ni da wata rahama sun iya rike wannan rahamar ka ta same ni sai Allah ce ka ce da su ubangi subhanahu wataala ya wadatar da ni gare shi ne duk mai tawakkali ya kamata ya mai da al'amarinsa ashe in uwa iya abin da zamu iya hararo a nan shine halittar sama da Allah ya halitta ta Allah ce ƙasa ta Allah ce abin da ke cikinsu ma na Allah subhanahu wata'ala ne har da kafiran da ba su yarda cewa wannan sama da ƙasa Allah shi ne ya cancanta abota ma abu jihar ya yarda ya yi imani cewa Allah shi ne mahalicin sama da ƙasa amma matsalarsa shi ne bai yarda ba ubangi subhanahu wata'ala shi ya cancanta da da abota ba fir'auna ma ya yarda cewa ba akwai Allah mahalicin sama da ƙasa hatta fir'auna duk kafircinsa duk yadda ya dagawa duk yadda ya kangare ya yarda ya ba da cin cewa wannan sama da ƙasa akwai wanda ya halice ya ya halice ta in kana karanta qur'ani zaka ya cewa ana rabbukumul a'la bal suka ce da yake cewa ana rabbukumul a'la yana nihin ai akwai wani ubangiji wanda ya samar da wa'annan ababen amma shi yana sama gare sa saboda tsabar hauka da rashin da da safirci Allah ya rufa muna asiri to Allah ce khalaqahun al-aziz shi Allah gagar misali ne mabuwayi ne ya ba duk wata halitta shine wanda ya samar da halittar kuma wannan halittar Allah ya gagare ta sannan kuma al-alim Allah subhanahu wataala masani ne na daga cikin sifa ta Allah subhanahu wataala shine al-ilm ubangi subhanahu wataala sifa yana danganta kansa daga da sifa ta ta ilimi wadda ba karamar sifa ba ce sannan kuma shi ilimi ilimi abu ne da ake da bukatar mutum ya yi don Allah ya danganta kansa da shi Allah yake cewa al'azizul alim kaga wannan alim sifa ce min sifatin Allah subhanahu wataala wanda kuma wata rana hankali da ilimi sun taba rikici an taba samun rikici tsakanin hankali da ilimi aka yi jayayya har ma wani ya waƙe sai ce ilimul alimi wa aqalul ilimul alimi wa aqalul aqil ikhtalafa ilimin mai ilimi da hankalin mai hankali sun yi jayayya da ilimi da hankali aka yi rikici suna jayayya kowa yana son ya nuna girmansa da matsayinsa da ilimi da hankali waye fi na'am da ilimi da hankali waye fi hankali yake cewa sai kawo dalilansa ya ce shi shi shi ne gaba da da da da ilimi ilimi shi ya ce kuma shi ne gaba da hankali sai kowa ya kawo dalilai to dama ai in aka yi jayayya su ake a kawo hujja ba a tada jiyojin wuya ba to sai ilimi ya kawo nashi hankali ya tambaye hankali ya ce bari in tambaya yanzu kakin mu ce nesa da ilimi da hankali cikin wannan sifar wacce ce Allah ya danganta da kansa ko kuma ta karatu da ilimi da hankali a ƙur'ani in kana bibiya a ina ne Allah ya ce Allah mai hankali ne na'am amma ai kurare da dama Allah yana siffanta kansa da da sifata ta ilimi to sai hankali ya gane cewa fa ashe ilimi shine gabazar shi sai ta tara kayansa kuma ya barwa ya baiwa ilimi hurin da aka ba karamin al'amari bane a rayuwar manzon Allah ba abin da Allah ya ce manzon Allah ya nema Allah ya kara masa ilimi babu manzon Allah Allah bai taba cewa ya roki wani abu ba kace kuma Allah ya kara maka akan abin da ya baka sai ilimi Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ka kara min ilimi to kuma kullun in zaka nemi Allah ya baka ilimi to Allah ya baka ilimi mai amfani mai albarka eh ka roki Allah ya tsare ka da ilimin da babu amfani ba albarka a cikin sa to Allah ya sanar da mu abin da yake mai amfani kuma mai albarka Allah ya tsare mu da ilimin da ba amfani kuma babu albarka a cikin sa sai Allah ya ce الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله يتي الذي جعل لكم الأرض مهدا Allah da ya samar da sama ya samar da ƙasa shine kuma wanda ya sanya muku ƙasa mahadan shimfiɗaɗɗiya ubangiji ya shimfiɗa wannan ƙasar jama'a mun fahimta kaga wannan kasar ai a shimfida take Allah ya shimfida ta kuma bayan Allah ya shimfida ta ba sai da Allah ya sanya mata duwatsu Allah ya jefa duwatsu a cikin kasa yace gudun katta ruga da ku Allah ya tsayar da ita wannan kasar kai idan aka doki a hankalce ya kamata ka gano Allah shine abin bauta ko da a cikin kasa ne irin yadda Allah ya shimfida wannan kasar kuma Allah ya sanya mutkasa yanki-yanki ne aka yi wani yanki za ka gansa wani yanki ne mai zafi Allah ya wani yanki kuma mai sanyi wani aka yi shi ba sanyi ba zafi wani kuma Allah yankin gaba ɗaya ruwa ne wani Allah ya yankin gaba ɗaya duka galasce haka ne Allah ya rarraba ababe kowane abu Allah ya ɗora shi ne a inda ya dace da shi yanzu wanda wanda Allah ya ɗabi'antar ya halicce sa cewa baya yi sai a cikin sanyi Allah bai kasa a wannan kasar ba bai kasa a wannan yankin ba sai Allah ya tsira shi inda ake ruwan galas sanne ta dace da shi shi Allah ya san can ne ya dace da fatar jikinsa kuma da rayuwarsa baki daya ni da kai da Allah ya zubo a nan wannan zafin shine dacewar mu wallahi Allah ya san wannan dacewar mu ce da ba mu dace ba da nan da Allah bai kawo mu ba mun bayyana da ba mu dace da wannan yanayin ba da Allah ba zai kawo ba in aka kai ka can rayuwa za ta yi maka wuya haka na can ya kasa nan rayuwa za ta yi masa wuya to Allah ya tsara komi sai ya sanya mu ƙasa mahada shimfiɗaɗɗiya Allah ya shimfiɗa mu ƙasa shimfiɗawa wanda ba wanda ya iya yin wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake cewa wa ja'ala lakum fiha subula kuma sai Allah ya sanya muku hanyoyi a ciki Allah ya hore muku ya yassare muku hanyoyi na tafiya neman abinci hanyoyi na tafiya kasuwanci hanyoyi na tafiya rayuwa yau da gobe kadibi irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara al'amarinsa ƙasa ake wasu wuraren gidaje ne ai ko kaga ko da tsarin meri za ta fidda karuka da filaye to tana barin wurin da yake hanya ce ko a ce nan hanyoyi ne haka ne to ai tsari ne da Allah shi Allah da ya halicci kasa da ya shimfida ta sai ya tsara akwai hanyoyi da za a dinga bi akwai hanyar da kawai mutane za su dinga biya akwai hanyar da dabbobi ke biya akwai wata hanyar ba kai kanka cikin gidanka take musamman hanya bace wallahi eh hanya ce a gidanka take ta wasu halittu na daban kai baka san wannan hanya bace jama'a mun fahimta yanzu waye ya san hanyar da aljini ke shiga a gidansa ba akwai hanya ce gare sa suna shiga ko ba sa shiga suna shiga wanda suka ce a cikin duk gida duk gida akwai wurare guda biyar da aljanu suke zaunawa duk gida duk gida akwai wurare guda biyar da aljanu suke suke suke zaunawa na daga ciki akwai makewayi dush madattara ce ta ta aljannu in ka zo za ka shiga ka ce ka yi addu'a saboda nan ne nan gidansu ne ma inan nan gidansu ne sannan kuma daga cikin inda aljannu suke zaunawa a cikin gida shi ne a zo a yi shimfiɗa a barta a yi shimfiɗa musamman irin garin kure da mata suke haɗa ba karka kuskura ka je ka diran masa haka eh dole ka dan nemo wani dan abu ka wani kyalle ka kakkabe haka manzon Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam yace saboda aljannu suna suna kwanci a kai kaga idan ka zo ka shayo iska ka ka iske wani saurayin aljanni na soyayya da mata sai a gadan kuma sai a samu matsala sai ka tashi da ciyen jiki kuma ka rasa gagaba da bayan a rayuwa shi yasa addu'a tana da muhimmanci a rayuwa ka daina wasa duk inda ka ji an ce manzon Allah ya ce ayi addu'a ka daina fada ma wurin haka dan ka dinga yin addu'a kariya ce gare ka na daga cikin inda aljanu suke zama a cikin gidaje har yau kuma akwai inda ake zubar da shara matattara ce ta aljanu sauran wuraren guda biyu sai kowa ya ya nema Allah ya dace da Allah ya ce waje ana da fiha subula Allah ya sanya muku hanyoyi a akai wannan hanya ta tafiya gari ce wannan kuma hanya ta kaza ce Allah ya tsara hanyoyin ga sunan wannan tsari ne da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce la'allakum tahtadun Allah yayi haka ne don ku zato ku shiri ta wannan hanyoyin zuwa ga neman abin da yake maslaha ta rayuwarku da da kuma da abin nan da da addininku gidanka ma sai da aka sanya masa hanya aka ma gidan kowa akwai hanya ko kaga wannan tsari ne rabbani na Allah ya sanya gidaje ma na da hanya to akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki a hurare da dama alkur'ani mai girma yana tabbatar da wannan daga cikin huraren a nakar Allah yana cewa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara sai ce wa subulan la'allakum tahtadun Allah ya jefa a cikin ƙasa wannan Allah ya jefa duwatsu da Allah ya halitta ƙasa sai Allah ya dasa dutse a cikin ta Allah ya ce kusan dalili sai ce an tami da biku saboda kar kasar ta gudu da ku kar ta dinga motsawa da ku sai ce wa alhara kuma sai Allah ya sanya watan gulabai Allah ya sanya ruwa suna tafiya akwai hikima kware da sai a cikin ruwa sai ce wa subula kuma Allah ya sanya hanyoyi wannan hanya aka ce zai ka ce ta tafiya kasuwa ce wannan ta tafiya makaranta ce wannan ta masallaci ce wannan ta kaza wannan ta kaza wannan abin shi karan kansa in ka tsaya inna fi zalika al'ibra eh kuma hanyoyin ba sa ci karo da da juna tsari ne na Allah subhanahu wataala sai Allah ce mun yi wannan ne la'allakum tahtaduna dan ku shiryu haka ataha Allah ya maimaita Allah ce alladhi ja'ala lakumul arda mahda وسلك, وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الله يكتشوى الذي جعل لكم الأرض مهدا الله شيني وندي سنيام قسا شمفدقيا aka shimfiɗa muku ita kuma duka wannan ƙasar fa da kake gari duk girmanta tun daga bangan duniya na gabas har na yamma kudu da arewa ubangiji ya halicce ta ne a cikin kwana biyu a cikin kwana biyu Allah ya halitti wannan kasar baki daya Qur'ani ya tabbatar da wannan ko ya Allah ya ce kul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada sai zalikumullahu zalika rabbul alamin Allah ce kul ka ce da su atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu ku za ku butulce mu ubangijin da ya halitti kasar nan a kwana biyu yanzu wani injiniya ne ko wani magini ne a duniya da zai iya gina maka daki a kwana biyu na daki ko da a ce katkat kare a kwana biyu ai ko akulkin tsuntsaye ba a yi a kwana biyu a yanzu ne ko akulkin tsuntsaye ba dakin mutane ba to amma ka dibi girman saman girman kasan nan yadda Allah ya shimfida ta Allah ya ce duka a kwana biyu muka muka abin nan kinci in ka hada halitta sama da ƙasa gaba ɗaya Allah ya halitta su fi sittati ayyamin a kwana shida duk Allah ya yi wannan in Allah ya ga dama ba Allah zai iya cewa ƙasan da sama kun fata fayakunan nan take sai a samar da su amma akwai hikima a cikin al'amarin masu kace daga cikin hikima shine Allah yana son mutane su dinga motsi su dinga aiki ba a son ka zauna zaman banza babu Allah bai son ya ga mutum a zaune zaman banza bai da kyawu ka tashi ka nemi na kanka sai Allah ya taimake ka jama'a mun fahimta in har Allah zai yi aikin to min babu aula kowa ma ya tashi ya yi aiki shi aikin da ya yi ne saboda wata hikima tasa a wannan kuma don amfanin ɗiyan annabi adam ne Allah ya dace da mu sai yake cewa wasalaka lakum fiha subula kuma sai Allah ya sanya muku hanyoyi a ciki yanzu hanya mai tafiya agadas daban hanya mai tahiya nyamai daban hanya mai tahiya mali daban ko hanya mai tan kowace kariya da hanya da take kaisa in ka kama hanyar alkaci zaka ta nyamai sai ka shekara nawa baka je ba kuma ba ranar kai ko Allah ya tsara ababensa in ka ce kuma zaka kama zaka tafi bilma a hanyar nyamai hanyar kwanni to lalle ko kuwa ka ɗauko aiki Allah ya tsara al'amarinsa ba mutane ba hatta jirgin sama Allah ya tsara masa da zai dinga tafiya a sama bada tana mutu Allah ya datar da mu sai ke cewa wa an zala bin sama'i ma'a kuma sai ya saukar da ruwa daga sama Allah ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai Allah ya fitar da tsirrai kala kala sun asnaf da dama Allah ce wato muka fitar da su nau'i guda biyu nau'in maza da kuma nau'in mata haka alambiya Allah ya bimita yace waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa anhara waja'alna fiha fijajan sublan la'allahum yahtaduna wannan anbiya ayat 30 da da dai kenan ko Allah ce waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim musu Allah mun sanya a cikin wannan kasar duwatsu Allah ya ce kadda yi gudu da su sai ce waje an nafiya fijajen subula sai Allah ya samu tsarin hanyoyi a cikin ƙasa ashe kaga wannan ba mai riba ce ke yi a'a tinta ne Allah ya tsara akwai hanya mai zuwa gari kaza akwai hanya mai zuwa gari kaza an yi wannan tinta ne ana yin wannan wannan abun kafin a samu a samu masu amsar kuɗin kudin hanya kasan yanzu ba da kudin hanya ke da kwai duk mai taka kwalta yana biyan ba haka bane za ka su da wasu kallar tuwahin tufafinsu na musamman ne kana zuwa bakin gate kin hita gari za ka sun taso maka za a cira maka takarda saboda za ka taka za ka taka kwalta kin da ake amma fa ba ba sa da ba wani kudi ake tattarawa abai wa Allah dan Allah ya musu wannan hanyar saboda tsabara musu kudi na wani lokaci ko sallah ba yi saboda tsabar amsa wannan kudin ko sallah ba a yi Allah ya rufa muna asiri Allah ya rufa muna asiri daga allazi ja'ala lakum al-ardha mahada Allah shine wanda ya sanya muku sashin fidadiya wa ja'ala lakum fiha subula kuma Allah ya sanya muku hanyoyi la'allakum tahtaduna dan dai ku shiryu dan dai ku shiryu zuwa ga neman abin da yake maslaha ta addini da kuma da rayuwa a tai makaranta kuma a je kasuwa kada a zauna a ce makarantar kawai za a yi ba a kasuwanci kuskure ne kuma kada a zauna a ce kasuwa kaɗai za a yi ba a karatun kuskure ne a haɗa biyu wani sha da ke cewa ma ajimalar dina wa duniya idan shi ta ma'aj me ya kai duniya da addini daɗi in Allah ya suka haɗu ba abin da ya kai ga ka ga karatu kuma ga ga dala to Allah ya ba mu sai Allah ya ce aya ta gaba wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa anshawna bihi fa anshawna bihi baldatan mayta kadhalika tukhrajun Allah ya ce wallazi nazzala minas samaa'i ma'a فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر الله شيني وندي سبكد روا دغ سما فعل نزل فعل على وزن فعل yana da bambanci da anzala akwai matsakanin anzala da nazzala wadda qadiya ce sarfiyya in aka ce anzala ya sabkar amma nazzala abu yana sabkarwa yana sabkarwa a koda yaushe ana maimaita wannan abu shi ne ma'anar nazzala to Allah shi ne wanda yake sabkar da minas sama'i ma'a Allah yake sabkar da ruwa daga girgiji Allah yana sabkar da ruwa ne daga girgiji sai Allah ce bi qadarin gwargwadon bukatuwar mutane da kuma dabbobinsu da kuma da kuma ita kanta kasar bukatuwar Allah yana dibin bukatar mutane iya abin da mutane za su iya sha na ruwa da kuma iya abin da dabba za ta yi amfani da kuma iya abin da zai taimaka ma tsirransu su kai to sai Allah ya saukar da shi domin Allah ya saukar da ruwa ba tare da da kwatantawa ba sai da to ka zama to ruwa na azaba sai da to azaba ake mutane ba ba tausayawa ba ake yi shi kuma ai Allah kuma rahamarsa tafi tafi azabarsa tafi azabarsa yawa Allah ya rahamta shi cikin sha'anin ruwa al'amari ne wanda akwai akwai akwai darussa kware da gaske duka dibi ka dibi al'amarin Allah game da sha'anin ruwan sama in Allah ya tashi ruwan saukar da ruwan sama a minti biyar sai ka rasa hanyar fita wallahi a minti biyar ruwan sama na minti biyar in Allah zai zuba to sai ka rasa hanyar da za ka fita dole sai ka nade ta kafar wandon ka kafin ka fita to amma ka duba in cewa ke za a ɗauko ruwan daga minti a minti biyar a jayo su a ƙasa abin ba zai bayar da ake so ba to sai Allah ya tsara ya zubo kayansa daga sama sannan kuma wasu na biyar wasu shine a suratul a suratul nabai Allah ya cewa wa anzalna minal mu'sirat minal mu'sirati ma'an fajjaja linukhrija bihi habban wa nabata tace wa jannatin alfaqa Allah yana sarkar da ruwa daga giragijai fajjajan wasu wai kaman wani saman wani da karfi suke tagowa da karfi shi yasa ruwa lokaci suna zamantowa azaba in su akwai ruwan da Allah yake mutane na na azaba yanzu misalin annabi annabi nuhu mutanen sa yi masa ruwa na mi na azaba a zamanin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana kuduba a ranar juma'a sai wani wani mutum ya shigo ya ce ya annabin Allah dabbobi sun halaka shuka kaza da kaza ya faɗi ababe na ana cikin fari ya ce ya annabin Allah ka roƙa muna Allah ya sabkan muna ruwa dan take sai manzon Allah sallallahu ya daga hannu yayin addu'a ya roki Allah kafin annabin Allah ya mido hannunsa kasa ga hadariya ta gangama ruwan sama sun fara sauka eh kafin manzon Allah ya sauke hannayensa ruwan sama sun fara sauka haka Allah yake zubo ruwa malan sai da aka yi sati daya a Madina ba a garana ba sati daya sai wata juma'a wasu ka ce wannan mutumin suka ce ba shi bane ya shiga ce ya annabin Allah dabbobi sun halaka shuka ta kaza da ke amfani ba da ababe annabin Allah ya roki Allah ya ce ya Allah a mai da ruwan cikin dazuzuka ba ba a nan birane ba kaga wani lokaci ruwan suna zamantowa suna zamantowa azaba in Allah ya ga dama da ruwa sai Allah ya halakar da kowa sai a shafi gidan kowa kuma wallahi Allah ya iya ba dan zan ba ko dan katiri zan ka tsora foundation da shi in Allah ya ce ya tafi wallahi ta iya tashi yo ba ga ganin dam za a yi dam za a yi a sa waya a saƙa amma in Allah ya turo wasu ranka ga Musa ya tashi aiki ya tashi aiki tsari ne na Allah subhanahu wataala to Allah shine wanda yake saukar da ruwa bi qadari gurgudan bukatuwar mutane Allah yana saukar da ruwa ne gurgudan bukatuwar tsirran da kuma watan shan mutane da kuma dabbobin dabbobin mutanen salati fa ansharna bihi baldatan maita sai musu Allah muka raya ƙasa da take musashiya wadda komi ya bushe ta ƙeƙashe ba wani abu tsanwa a kanta sai Allah ya raya wannan ƙasar idan aka saukar da ruwa to sai Allah ya ya sanya duk wata ƙwaya da take cikin ƙasa ta girgiza ta kumbura sai ka tana fitarwa wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala biye da mutum ya karanci agro yadda ka zamanto injiniya a bangaren agronomy wallahi kayi kaɗan ka sanya ƙasar nan ta fitar da shuka ba kai saba karatunka ya sha ƙarya ya sha ƙarya ka ce za ka iya fitar da tsirrai daga cikin daga cikin ƙasa wannan al'amari na Allah ka ji manomi idan ya gina rami ba to baya lura da cewa wannan ƙwayar da ya sanya kan yana sama ko yana ƙasa ko gehe yake ko karkace yake ko kuma kwance Allah shi ne kawai ke ce masa abin ya fita sai ka ya fita kuma ka sanya ɗa guda sai Allah ya baka iya adadin da ya ga dama yanzu ka ribi duk manomin gujiya ka ga mutum ya sa ɗan gujiya ɗaya sai ka kuma abin nan na gujiyar Allah ya fita wani in za ka ƙirga Allah ɗaya san adadinsa ka sa ɗaya sai kuma gashi duk cikin ɗan gujiyar in mai uku uku ce a baka uku uku so kaza ganin damar Allah ne kai ba za ka yi ba wallahi sarkin manoma ba zai iya yi shi zai iya yi ba zai iya yi ba ba wanda yake iya yi al'amari da Allah shi kashi ministokin agirgirci ministan mai kula da harkar kiyo da noma bai iya ba Allah ne yake jibintar wannan al'amarin da aka abar mu Allah kayansa abar mu Allah kayansa ka sa taki baka sa taki ba in Allah ya ga dama sai kai hatin da duk duniya za a faɗe ka a bada labarin ka haka ne daga nan dama Allah ne mutum nawa za su zo ka sa kuɗi ka yi investirkin gona ka shuka ka shuka kuma ta bado baya da ƙura sai dai kawai ladar aikin da ka yi zuhun da ka yi kawai amma ba wani amfani mai yawa a ciki wani kuma talaka ne bai da komi ya zo ya sanya gwargwadon abin da yake iya yi kuma sai Allah ya sanya sai an koma da motoci ana dokar abin da ya shiga ganin damar Allah ne Allah ya datar da mu Allah yake cewa fa ansharna bihi baldatan maita sai Allah ya fitar ya rayar da wannan kasar da take busasshiya sai Allah su kazalika tukhrajun yadda aka sa kwayar hatsi da kwayar masara da da wake da alkama da shinkafa da wacece ta fito haka kuma da ake sanyawa cikin kabari wata ran sai Allah ya fitar da ku eh yadda kuke ake shuka shuka abun shukawa ya fito kaga gashi ne ya kumbura ya bugu ƙasa ta fito ya girma to haka Allah zai fitar da kowa sai dai bambancin fitarwa ku da fitowarsu wayancan ana ɗaukar kwanaki shi kuma fito a lokaci ɗaya Allah zai ce kowa ya fito kuma wallahi kowa sai ya fito dole kai ka fito ba yadda za a yi a waye gari a zai kiyama baka je ba da wannan ne kafiri aka tashi sai ce man ba'athna min marqadina waye ta damu daga cikin barcin muna kwancin muna kwana lafiya lau an zo an bata mana lisani Allah ce hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun to dan haka kazalika tukhrajun kamar dai haka Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da ku ba shakka sai Allah ya tayar da kowa bayan an an mutu wannan la mahala ba shakka sai an tashi sai an tashi dukkanin kowa zai fito annabawan Allah za su fito mutane za su fito maza da mata za a fito kuma za a fito ne tsirara eh kowa zai tashi ne gaban Allah tsirara ba mai riga ba mai wando ba mai kaciya ba wani mai rawani balantana ka aza hula balantana kana amfani da gala ka ce kana da wata gala ba wata galarka nan ne kake da gala a duniya gaban Allah kai kai horon hula solda ne ka baka da wata gala gaban Allah in ka samu galar ka ce in ka shiga aljanna an samu ka gala har da etol ma amma a an tashi kiyama to ba zan can gala ake yi ba irin wannan Allah ya tamaimaita shi a cikin alkur'ani wa anzalna minas sama'i ma'an biqadrin fa askadnahu fil ardi yace wa inna ala dhahabin bihi laqadir wa a suratul mu'minun kenan ko mu'minun ce in Allah yarda Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'a musu Allah mu ne muka saukar da ruwa daga sama in ka duba idan Allah ya jarrabi al'umma aka yi shuka ta fito sai Allah ya tsayar da ruwan sama to babu wani makaluki a duniya da zai iya tabo girgijen zuwan su zo babu sai ga an koma ana ta yanzu kowa zai koma da Allah a ta addu'a ya za a zo a ta roƙon Allah subhanahu wataala da ya da ya sakar da ruwan sama a sanan ayi annabi Sulaiman shi ma ya taɓa fita irin roƙon ruwa kuma daga cikin abin da ke ke sa Allah ya hana ruwansa akwai sabon Allah idan al'umma ta yawaita zunubi ta yawaita saban Allah sai Allah ya tarrabi al'ummar da farki jama'a mun fahimta shi yasa yawaita istighfari na daga cikin abin da ke jayo Allah saka da ruwan sama yawaita istighfari so tare ni ban san wani gon karatu aka bai wa gwamnatin mu ba yanzu da Allah zai jarrabi kasa da da fari sai ga ana kiran malamai ana asabke qur'ani wannan baya cikin tsarin karatu sunna ba abinda mutane su gane ba a zo a ce za a sassarke qur'ani wallahi baya cikin tsarin sunna saboda ba inda aka taɓa yi gashi manzon Allah su tsala an ce an shiga fari ya ta zuwa rubu ƙurami a karanta babu arama babu ba a taɓa yi ba a zamanin manzon Allah a zamanin sahabbai ba a taɓa yi ba ya ake yi shi da in Allah ya jarabe al'umma alama ta cewa sabon Allah ya yi yawa to sai a koma ma Allah abinda Allah ya ce falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyada lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ce dami da muka jarrabe ku ba ku kaskantar da kanku ba so Allah yake kowa ya kaskantar da kansa yana ma Allah shi ya ga ya ya kasa Allah shi ne gagararre kuma Allah ya muna to abinda ake istighfari ake yi in an shiga musiba istighfari ake yi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يويت استغفاري yana cikin abun da ke kawo Allah ya saukar da ruwan sama kai shi fa istighfarin da ake cewa mu dinga yi ba ruwan sama ba in ka ji aljunka ma bai da yauri in ka ji aljunka bai da yauri malam to wallahi kawai ka ka yawaita istighfari eh kawai ka yawaita istighfar Allah ba da jami'i eh zaka ji kadan abun nan kaga kawai Allah ya ce mutum ka samu kayan awon gaba da wani abu mai yauni cikin aljihu ai istighfari ba karamin al'amari bane shugaban Allah yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam laula da za ku lazimci yin istighfari man lazima al-istighfara ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja duk wanda ya lazimci istighfari yana yi to Allah zai sanya masa mabuɗi cikin dukkan wani kulli na rayuwa duk abin da ya yi maka tauri to mai da al'amari ga Allah ka ta astaghfirullah wa atubu ilayhi da ikon Allah zaka ga hasken al'amari Allah ya dace da mu to Allah yake cewa dai fa askannahu fil ardi sai muka zauna da ruwan a cikin ƙasa yace wa inna ala zahabin bihi laqadiruna musu Allah ya muka dama za mu yi tafiyar da ruwan sai Allah ya tafiyar da shi kuma ya iya wallahi sai Allah ya ce aya ta gaba والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا
Allah ya ce, Wallazi khalaqal azwaja kullaha shi Allahn da ya shimfi da ƙasa, Allahn da yake saukar da ruwa, kuma shi ne khalaqal azwaja wanda ya halittar da asnaf nau'i-nau'i na ababe. Allah ya sanya ababe duka azwaji ne, nau'uka ne, mutane jinsin mutane Allah ya guda biyu aljannu ma jinsin su guda biyu ne dabbobi Allah ya jinsin su guda guda biyu haka cikin kwari jinsin su guda biyu ne kiyasu ma jinsi guda biyu ne tsuntsaye jinsi guda biyu ne duk wani abu da Allah ya halitta to Allah ya sanya shi azwaji hatta ciyawa wannan da take fitowa a ƙasa ita kanta jinsi guda biyu ce akwai ciyawar da yanzu misalin mangoro sai ga ce sai ai masa arme ba ka lura mangoro ba yana bukata da aure ba da jami'ar shi kai ana ba sa'ari ne sha'ari ba karbi al'amari ba ne haram ba Allah ya dace da mu saboda ba wanda zai yi sai da wani to wallazi khalaqal azwaja kullaha shine wanda ya halittar da asnaf na halittu nau'i nau'in halittu gaba daya duk wata halitta a duniya Allah ya halicce ta a jinsi guda biyu duk wata halitta a duniya Allah ya halicce ta a jinsi guda biyu to me hikimar a wannan saboda Allah ya nuna izzarsa da buwaya ba abun da yake ɗaya sai shi Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake ɗaya a duniya sai Allah babu babu shi duk wani abu da zaka gani a duniya zaka tarar da shi guda guda biyu ne Allah shi shi kadai ne wanda yake al-ahad kuma as-samad ko shi shi kadai ne wanda yake guda ɗaya kalmar al-ahad tana bambanci da al-wahid ba ya kumbanci tsakanin al'ahad da kuma da kuma al'asamit ya ga ce al'ahad abinda bai da nabi har abada a duniya abinda bai da nabi shine al'ahad to Allah ya halittar da jinsi na ababe daban-daban sifi na ababe daban-daban sai ce wa ja'ala lakum min al-fulki sai Allah ya sanya muku daga daga teku wal an'ami da kuma dabbobi ma tarkabuna abinda za ku dinga hawa Allah ya halitta mana sai ya sanya mana abinda za mu dinga hawa a saman teku sannan kuma Allah ya kore mana abinda za mu dinga hawa na dabbobi akwai dabbobin da ana hawa kuma akwai dabbobin da kawa ake da su akwai dabbobin da eh, sai dai a yanka a ci haka ne Eh, kaga Allah ya ya kore kowanne da aikin da zashi da zashi a rayuwa ja'alakum minal fulki nan da Allah ya sanya muna daga daga teku bar suka ce anan Allah ya hore ababe guda biyu a cikin sarari akwai abin da zai taimaka a rayuwa subhanallah a cikin sarari akwai abin da zai taimaka na mutum yayin rayuwa yayi tafiya shine shine dabbobin da Allah ya halitta irin kamar misalin jaki irin misalin irin misalin doki irin misalin raƙumi wanda wasu malamai suna suna ganin wal an'ami nan ana fassara shi ana yawan fassara shi da da da raƙumi saboda shike da haƙurin yawaita tafiya shike da haƙurin yawaita ta yawan tafiya to sai Allah ya sanya muna abin da zamu dinga hawa cikin ruwa ga jirgin sama a kuma sarari ga mu da ga mu da abin nan ga mu da doki ga raƙumi ga jaki duka Allah ya ya hore muna duka wannan ni'ima ce da cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi muna wanda ba wanda ya sai wannan ni'imar sai wa sai Allah subhanahu wataala kalbi shi annabi Sulaiman ma da Allah ya tashi abin zai dinga hawa ma iska aka hore masa iska Allah ya hore wa annabi Sulaiman shi ba Sulaiman in zai tafiya ba a bukatar a samu a sa a ce sai an yi ma mota bidanji sai an dibi tayoyinta ba wannan duka wani bata lokaci ne ba wannan duka wannan bata lokaci ne tafi ke gare sa kawai hawa ake yi iska Allah ya hore masu kawai tashi yake yi da shi kuma inda iskan zai tafi inda iskan zai tafi in ya tashi karfe 8 na safe zawa 12 na rana in da jirgi za a yi tafiyar sai an yi wata guda ana tafiya inda jirgin sama za a yi tafiya to sai an yi wata ko da abun hawa sai an yi wata ɗaya ana tafiya to shi in ya tafi ya dawo da safe in ya tafi da sa ya dawo da yamma to tafiyar wata biyu yake shi kaga Allah ya hore masa to sai Allah yake cewa duka mu yi wannan sai ce litastawu ala zuhurihi dan ku dinga daidaituwa ku tabbata akan akan bayan wannan halittar ala zuhurihi ai zuhuri ma tarkabun sama ku daidaita akan bayan abin da za ku dinga hawa kaga Allah ya hore mana wannan abin horewa ce ta Allah subhanahu wataala sai ce sun matazkuru ni'matar rabbikum idan stawaitum alayhi sannan kuma ku tuna ni'imar Allah akan ku idan kuka daidaita akan wannan abun akwai ni'ima mai girma da Allah mai saman abun hawa yanzu kaddara karbe da mutum yake hawa jaki tsakaninka da Allah da kai da jaki in karfi ne wanne ne wani da doki da mutum wanne ne fi karfi da raƙumi da mutum wanne ne fi karfi to amma ka riba kai kake gidakinsa ba kai kake cinsa bal ma hada jibga mai kashi kake yi to nema ce da Allah ya maka da Allah ya ga dama sai Allah ya sanya kai ne ake hawa kuma wallahi dole ka kura a hauka ba yadda kai yayi haka ne amma sai Allah ya kaddara kai ne kake hawa wannan ba nema bace wallahi ba karamin ne inda Allah ya ga dama sai Allah ya mutun jaki kuma ba wanda zai tambayi Allah dan mi haka Allah ya ga dama to litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum to cewa Allah yayi ni'ima akan ku da ku ba ku bane ake hawa ku kuke hawan abun sannan kuma Allah ya hore maka abun bai maka tawaye kadibi yanzu ba wanda zai dora wa jakin sa kaya yace a tafi yace bai zuwa Allah ya hore maka shi haka jaki haka doki haka haka raƙumi haka jirgin jirgin ruwa in ka sanya masa kaya ka tuka ta yada shi Allah ya hore wannan abun gare ku sai ce wata qulun subhanallazi sakhkhara lana hada sai kuma ku dinga cewa godiya ta tabbata da ubangijin da ya hore mana wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala ya mana ni'imar wa'annan kaya ganin dama ne na na Allah subhanahu wataala kuma kunna lahu muqrinin mu ba ma da iya tilastawa ba ma da faka ba ma da iko akan wannan abun ba dan da Allah ya hore mana ba to wallahi da ba za mu iya ba ya za ka yi kai ba dan da Allah ya hore maka ba dabbar to ya za ka yi kai kai ka kalan kwasa jakin abin nan raƙumi ka hausa ba dan horewa ta Allah ba ka dibe da yake tsaye in za ka hau kansa ya kake yi duka wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala kuma shi Allah shine ya karantar da mutum ga yadda za ka yi ka ka more wannan abun kuma in bai maka kuma sai ka yanka ka ci wannan naman duka ganin daman Allah ne to dama Allah ya ce al-khayla wal hamira wal bizala litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah zai halicci nan gaba zai abin da ku sani ba su sabai ba san da shi ba yanzu ba wani sabi da san jirgin sama yanzu ba gashi ba ta har ana cewa ma tafiya mafi security a duniya kai a cikin jirgin sama ka dibe da mutum yake takawa a cikin jirgi kai da kana shiga ka san cewa wannan fa wato kudura ce da iko na Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama duk sai ya shafe wannan al'amarin sai ya sanya aiki wallahi ya isa ko bai isa ba sai ya ce duk wata na'ura ta doki ta daina aiki kuma dole ta doki ta daina aiki kaga daga nan kuma sai a sallama sai a sallama sai a sallama ma Allah al'amarinsa to su kansu kafiran ai a baya haka suke yashe cikin jirgin ruwa Allah ce wai za rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina falamma najahum ila al barri idahum yushrikuna in suka shiga cikin jirgin ruwa aka sallama ma sai kowa ya mika al'amarin shi ga Allah amma ana fita kuma sai ga akwai wani abu da ya kamata a bauta ma wanda ba ba Allah subhanahu wataala ba to Allah ce wata kulu kuma ku dinga faɗa wannan sunna ce addu'a ce ta ta hawan abun hawa in za ka hau kai basmala Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakharana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan addu'a ce ta hawa abun hawa zaka hau mashin to kai zaka shiga mota kai zaka hau jaki kai zaka hau keke kai kuma mun fahimta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai Allah yake cewa wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan kuma ƙarshen al'amari wajen Ubangijinmu ne gaba ɗaya za a mayar da mu duka da mu za mu kuma wajen Allah subhanahu wa ta'ala da mu da abin da Allah ya hore ma na dabbobin gaba ɗaya za mu je gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk wata dabba za ta je gaban Allah amma a ƙarshe su ba za a musu hisabi ba sai dai kisasi dabbobi babu hisabi a kansu ba wani jaki da Allah sai wa hisabi ba wani doki da za a wa hisabi sai dai za a musu kisasi shine tunkiya ko akuya mai ƙahoni ta sokewar ba ta da kohuni a duniya sai Allah yi waccan kaho sai a ci tarama shi kenan sai Allah ce kunu turaba to in kafiri wanda zai tafi jahannama ya ga an ce majaki ya zama to turaba sai ce shi ba ina ma Allah na zama to turaban ba shi ba dole sai ya leko jahannama Allah ya kare sai Allah ya ce aya ta gaba وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور
Allah ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a sai suka sanya wa Allah subhanahu wata'ala min ibadihi daga cikin bayunsa suwaye alamihin mushrikai sun sanya wa Allah subhanahu wata'ala min ibadihi daga bayin da shi Allah ya halitta juz'an wani wani nasibi wani bangare suka ce ai wani bangare ne na Allah subhanahu wata'ala an jima ana wa Allah subhanahu wata'ala tsageranci a duniya kuma Allah ya jima yana haƙuri da da halittunsa yahuda ba suka ce uzairu dan Allah ne suka ce uzairu dan dan Allah ne kirista suka ce annabi isa dan Allah ne to shine su go mutanen makka mushrikai suka ce ai mala'iku a'a ne mata na Allah su gun su mala'iku diya ne mata na Allah shi da Allah ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a sai suka sanya mu Allah suka sanya wa suka sanya wa Allah daga wani cikin bayansa wani bangare suka danganta shi suka ce wannan wani bangare na Allah subhanahu wataala bal ma suka kira shi da iya iyayin Allah subhanahu wataala irin wannan Qur'ani ya maimaita wannan a cikin an'ama Allah ce wa ja'alu lillahi shuraka al-jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu al-banina wal banati bighairi ilmin ba wani dalili da zai sanya mutum ya nuna ya dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗan ɗa shi Allah ya barranta da ɗa ba abin da Allah zai yi da ɗa ni da fin wuke da bukatar iya amma Allah subhanahu wa ta'ala amma ya sifo ni Allah bai da bukatuwa zuwa ga zuwa ga ɗan ɗa sai Allah ke cewa innal insana tabbas ɗan annabi adam lakafurun mubin akwai shi da jariya game da ni'imomin Allah da butulci game da abin da Allah ya masa yanzu kai da Allah ya halitta ya sanya masa hankali ya maka haƙora ya maka baki ya maka hanci ya maka za ya maka za yanzu kuma wannan Allah ne kaga damar danganta masa wani abu har ka ce wai balakudiya ne nasa Allah ce kuma mubin yana bayyanar da kafircinsa ba a fili yake ba koyi ba dan annabi adam Allah ya ce yana bayyanar da kafircinsa wa Allah sannan kuma kafircin a fili yake aiwatarwa Allah ya kare mu da wani ne Allah ya ce manzo Allah fastaftihim ala rabbikal banatu wa lahum banu ya annabi Allah tambaye su yanzu Allah zai riki iya mata su su zama tusa iya maza sun fi son iya maza ba kuma sai su danganta wa Allah iya mata shi na ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin sai ce amit takhadha mimma yakhluqu banati مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين sai ce وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا "Mm, مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Allah ya ce amit takhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai riki cikin abin da yake halitta duk cikin halittunsa sai Allah ya riki iya mata ku kuma sai Allah ya zabar da ku ya tsarkake ku zaman to diyan maza diyan mata shine naku yanzu hankali zai yarda zai ɗoka a ce cikin halittu gaba ɗaya sai allah ya ware sai ce mata ne nasa ko kuma ku zaɓi ɗiyan ma- ku zaɓi ɗiya maza wannan wata ƙadiyya ce da ta faru a jahiliya cewa sun fi fifita ɗiya maza akan mata bal ma ba sa ƙauna da da da yaran mata kamar da za mu gani a karatun gobe in allah ya kaddara da wannan ya Allah ce astafal banat alal bani yanzu Allah ya fi fifita mazan matan ne akan maza a tura Allah ya ce amlahul banat wala kumul banun yanzu Allah zai rike iya maza- mata ya bar muku iya mata to suka sanya suka sanya mu a cikin abin da Allah ya halitta sai suka dangana shi da iya iya mata suka ce mala'iku iya ne na Allah subhanahu wataala a cewar su to Allah ya tsarkaka game da wannan abin ubangiji subhanahu wataala bai ma'aice wanda wai wanda bai da mata wanda bai da mata an na ya kullahu walad walam ta kullahu sahiba shi da bai da mata ta ya za a yi a ce na da yana ɗan ɗa wanda bai da mata a tarihin duniya ba a taɓa wani mutum ba da aka ce gashi ɗa namiji duk tsabar karatunsa da imaninsa da zaman shi alaran mabagarde a ce gashi ya bai ciki ba ba wani alhaji a duniya da taɓa ɗan na cikin nan ko ba wani shugaba a duniya da taba aka ce gashi nan ya ya hayu hatta irin wannan da bature yake a yanzu na a tattara kwayar halittar mani namiji da mace a sanya a a kwalba a ajiye a san ba yanzu an an ci du- an ci gaba a du- a duniyar turai su fa yanzu a an kai inda mace shekara 35 za ta iya cewa ta tsaye da aihuwa a yanzu ba ta son haihuwa sai nan da shekara 60 ya za a yi ya za a yi to za a za a za a samu maniyin ta ne maniyin cikinta za a samu sai akwai akwai a cikin labo akwai inda ake ajiyar wannan maniyin to sai a nemo kwayar halittar maniyin wanda miji da zai iya bada da in aka hada su to sai a taskace ta shi ma yanzu lokacin da kai wannan arziki da take so shi da take so to sai a a haɗa wannan ƙwayar halittar guda biyu a yi barbararsu sai a sanya mata a mahaifa ai yanzu a turai ana ɗauka ciki ma aihu ba tare da an sadu da mace ba amma ba a taɓa samun ɗa namiji ba ba saboda shi mahaifa baya yi bai yi ba zai iya ba Allah ya dacar da mu to kuma nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara wasu da suna ya Allah alhayyu alqayyum bukatumu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ya iya mana abinda ba ma iya kawunan mu wannan ƙasar Allah ya ƙara muna kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abinda muke ji ma tsoro Allah ya kare mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh